إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta ranar litinin safiyar sha biyu ga watan jumada al'akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 25 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria a inda muke gabatar muku da darussan mu na dubban ilimi daga littafin تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ولفر الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني الله أبنجي جيغا فتامسا ابن جماعة يارس شكاة تدريبا كويني دتلاتين دا أكبان هجرة من زان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan shine darasi na 45 a cikin wannan jerin giya insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa الرابع إذا حضر إذا حصر الواقف سكن المدارس على المرتبين yana ci gaba da yi mana bayani akan ladubban zama a makarantu na wakafi ko wato hostel ko ka ce wato tsangaya ko wurare waɗanda suke an keɓance kawai don accommodating ɗin ɗalibai da malamai da masu karatu ko nazari ya ce fa'iza hasarar waƙifu sukunan madarisi alal murattabina in ya zamana wanda ya yi wakafi attajiri ko malamin da ya wakafin makarantar nan ya sanya sharaɗi na keɓancewa cewa waɗanda za su zauna a makarantar nan alal murattabi na ya tantance su wato ya ce sai ɗaliban da aka musu rijista daga shekara kaza zuwa kaza a makarantata ko sai ɗalibai da malamai masu min mazhabi kaza ko sai wanda ya haddace alkur'ani ko sai wanda ya iya karatu iri kaza ko tsakanin shekaru kaza da shekaru kaza ko 'yan ƙabila kaza ko mutanen gari kaza duk ana samu a wakafi suna saka irin waɗannan sharuɗa to idan ya saka irin wannan sharuɗan biha duna ghairihim ya ce bai yadda wani ya zauna a makaranta ya dinga kwana ba sai masu irin wannan siffofin ban da su lam yaskun fiha ghairuhum to bai halasta wani wanda ba su bai je ya zauna kamar hostel na makaranta wanda doka ne misali a cikin universities ko makarantu wanda ba ɗalibi bai kwana a hostel to wanda ya je kwana haka yayi laifi fa in fa'ala kana asiyan zaliman bidhalika wanda ba dalibi ba ya je kwana a wurin da yake na kwanan dalibai to yayi laifi yayi saban Allah ba daidai bane yayi zalunci wa lam yahsur idan ku ba a tantance ba ba a iyakance ba lam yahsurul waqifu zalika shi mai wakafin bai iyakance wannan ba fala ba asa to babu laifi idan kana sakinu ahlan laha idan wanda ya zo ya zauna din ya cancanci ya dalibta ko da baya cikin asalin ɗaliban da ainihin wato aka yi musu waƙafin wai za sa kana fil madrasati ghairu murattabin biha idan mutumin da ba a baya cikin waɗanda aka bai wa dama bai cikin asalin yan makarantar da aka bai wa dama ya zauna a makarantar amma saboda ba a ce dole sai su ba ya zama yana kwana a makarantar falyukrim ahalaha to ya dinga girmama mutanen da suka bashi wurin zama dinnan wa yuqaddimhum ala nafsihi ya dinga gabatar da su akan kanshi fi ma yahtajuna ilaihi minha daga abin da suke bukata misali a ce amfani da toilet ko ɗibar ruwa a famfo ko rijiya ko wurin zama a cikin aji ko makamanci haka ya tabbatar sun gama samu tukuna kafin shi ya sama ya gabatar da su akan kanshi ko wajen rabon abinci misali a dining ko makamantansu mai fi ma ya hata juna ilaihi minha haka wajen amfani da littattafai a labirari ko makamantansu wa ya haduru darsaha kuma ya dinga halartar karatukan da ake kada kawai dan an baka wurin zama a cikin wata makaranta ka zo bakunta kai ka ki shiga karatukan da ake ka nuna kamar kan abin da ake bayi da amfani kenan fa innahu a'zamu sha'airil maqsudati bi bina'iha wa waqfiha waɗannan darussa da ake a makaranta ta waqafi to su ne mafiya muhimmancin abin da wato yake da muhimmanci makasudi mafi girma na gina makaranta yanzu kamar makarantar nan ta zara hadisi salafiya ta mala albani Allah ya gafarta mishi wanda ya gina ta kuma yi waƙafinta don kaɗai a karantar da mazhabi da aƙida da tafarki na salafiya. To kaga waɗannan darussa da ake yi jama'a Bukhari, Muslim, Dariqus Salihina, Zadul Ma'adi, ajin Umar, ajin Jabir, ajin mata na Sauda da ajin mata na Fatima. Sauran karatuttuka irin na aƙida da fiƙihu karatun zaure waɗannan abin da ake wanda su ne darussan to su ne abu mafi muhimmanci jama'a wanda kuma duk baya zuwan su to kamar bai da alaka da makaranta alaka ta asali ya kamata mu san wannan mutanen da sai an kira mitin za ga su sun cika mana hol nan to waɗannan ba ba ba ba, ba su da wani kima a cikin ka'ida wannan wakafin amma mu tsiraru dinnan da muke zuwa karatu kaga wani ajin mutum biyar wani mutum takwas a rijista mutum talatin a rijista mutum hamsin amma masu zuwa mutum goma sha biyu to waɗannan su ne asalin wanda suke cin moriya abu Allah ya gafarta ma al'abani ran nan man Dawud a zahiri yake tuna mana wata wasiya da malam ya mana a wani lokaci da yake cewa ko da bayan raina idan wani rikici ya haɗa ku irin rikicin da ke haɗa mutane domin da maka da malam yake faɗi dole za a yi rikici ya sa ɗabi'a ce ta mutane sai an yi faɗa sai an yi bayan da za mu zauna mu ɗinnan ɗaruruwa a ce wai dukan mu kan mu a haɗe duka tunanin mu ɗaya wannan ya saba wa sunnar Allah to sai malai yake cewa idan kuka samu wani rikici ko wata fitina to wanda zai tsira daga wannan fitina shine wanda ya zauna akan asali sai malai ya ce asalin shine wannan karatun karatukan nan in kun tuna jama'a ko san da muke zuwa mu ciya karatu gun malal albani abinda malai yake bada muhimmanci cewa kai dai ka halarci darussa kar ka zama dan zuwa fira malam bai so ka ce za ka zo fira gurin shi ko ka kawo gulma ko ka zo zama majalisa babu ma wannan zama a a haɗu da kai a darasi a aji sanda ake darasi in ka ga dama an tashi kar ma ka kai da malamin ka ga dama sa takalmin ka ko ka buga kike ka tafi to har yanzu wannan shine asali kun ga wannan darussa da ake jama'a musamman tun daga darussan Bukhari Muslim man Dawud da yake yin su darussan Dariqus Salihina da malam Shaibu yake yi darussan aqida da karatun zaure wanda malam ainihin wato abu uwaisa yake darussan da malam haya yake yi malam haya aliyu yake yi na azuzuwan da yake karantarwa shi ma da waɗanda nima nake darussan su malam haya lukori a can muciya darussan malam khamis liman darussan da duk sauran malamai su barista abubakar hussaini da duk sauran wanda suke wannan darussa sawa'un masu yi a loudspeaker da wanda suke yi ba a loudspeaker ba da wanda ake yi wa mata waɗannan su ne asalin abin da ya haɗa mu a nan wajen kuma su ne asalin makasudin zaman mu a nan wajen in ba a yin su to wannan wurin bai da wani amfani jama'a ina fata muna fahimtar wannan abubuwan to haka in kana so ka ci moriyar zama a irin wannan wajen to ka ba da muhimmanci zuwa ga halarta irin waɗannan darussa wanda su ne asali duk wani wanda ba abu ba su ba to reshe ne da haka mala yake cewa a yake cewa li'annahu a'zamu sha'airi al-maqsudati bi bina'iha wa waqfiha lima fihi min al-qira'ati wa du'a'i lil waqifi saboda a cikin nan akwai karatu wurin zaman majalisar ilimi za a yi karatu wa du'a'i lil waqifi duk sanda aka ambaci mai waqafin za a ce Allah ya gafarta mishi Allah ya karba mishi Allah ya sa yayi shahada wannan addu'ar da ake wal ijtimai ala majlisid dhikri kuma haduwa ne a majalisi na ambatan Allah ayi tafsiri ayi karatun alqur'ani ayi hadisi ayi fiqh wata zakurin ilimi da kuma tattauna matsaloli na ilimi. Fai za ta raka sakinu fi ha zalika, idan kana zaune a nan wajen, kana zaune a makaranta amma ba ka halartar darussan faƙar ta raka almakasu da bibina'i maskanihi, allazi huwa fihi. To kenan ka bar cin moriyan manufar da dan ita ne aka gina inda kake zaune. Ku duba jama'a za ka ga wani yana kwana a cikin makarantar nan ko a gefe, amma na karatun nan yana bacci jama'a bai taso ba, kuma abin da ya kawo shi garin nan kenan haka ɗalibai ɗin nan 'yan albani science wani ba zai shiga aji ba abin da ya kawo shi kenan to wannan ya bar maqsudan abin da ya kawo shi wadhalika yukhalifu maqsud alwaqif zahiran kuma wannan ya saba ma manufar mai wakafin a zahiri fa in lam yahdur ghaba anha waqt darsi idan baka halarci idan ka kasa halartar darasin da za a yi ghaba anha waqt darsi to sai ka bar wajen ya zama baka nan li anna adama mujalasatihim ma hudurihi min ghairi udhrin isa'atu adabin idan ka san ba za ka halarci darasi ba to gabar wajen ya zama sanda ake darasin baka area wajen amma ana darasi a cikin hall din nan jama'a wani kuma na zaune a nan bakin makaranta yana cin gurasa wasu suna fira wasu suna tsatsaye wasu suna ainihin wato zazzauna a bakin sabon masallacin nan wannan jama'a yana daga cikin wato ba yana daga cikin rashin ladabi mummunan ladabi ne jama'a rashin hankali ne da rashin ta ido kuma sai ku fito daga aji kuma ku gansu ku gaisa da su kuma suna tsatsaye kuma karatun nan da ake yi ko da mutum ya iya shi alal aqalla zai yi muraja'ansa balantana ma wasu mafi yawan mu bamu iya ba wa taraffu'un alaihim kuma wannan girman kai ne kake wa mutane wastigna'un an fawaidihim kuma kana ganin kai ka wadatu ne daga fa'idan da za ka iya samu a gun mutane wastihtarun bi jama'atihim da kuma wulakanta taron jama'a kana nuna mutane kana mutane izgilanci da wulakanta mutane ne jama'a mu dawo cikin hayyacin mu tsakanin da Allah wannan abin ya da muhimmanci mutumin da ya san yana ganin shi ya wadata da irin karatukan da ake a wannan wurin da wurare irin waɗannan to abin da zai fiye mishi kawai shine sai ya bar wajen ya je wata harkarsa kamar da zamu ji a gaba ka bar mutane ka daina sa musu shubha haka hatta sallah kamar da Abu Dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah ya idar sai ga wasu mutane a tsaye a gefe sai sa aje a zo da su yace me ya faru da ku ya muna sallah ba kwa yi sai suka ce ai mu mun riga mun sallah a unguwanninmu muna jira ne a gama sallah mu shigo mu ji darasi ko mu ji nasiha maka annabi ya ce musu a'a idan kuka zo kuka ara sallah ku yi sallar za ta zama ku nafila ko kuma in ba za ku yi ba to ku tafi ku ba wajen to kaga jama'a wannan al'adar da mutanen mu suke a nan wajen da wurare da dama in ka je wajen darussa to wallahi mugu al'ada ce ana karatu a cikin masallaci tsakanin magariba da isha ko kuma kuna hangin around matasa da sauran mutane ana tsatsaiwai ana jira lokacin isha yi su ba su da bukatar wannan karatun wasu ma hudubar juma'a ce ma ana yi amma suna hangin around suna neman inuwoyi suna jira a gama hudubar su ba su da lokacin ta sannan za su zo su yi sallah wannan ɗabi'ar jama'a muguwar ɗabi'a ce girman kai ne rashin sanin mutuncin kanka ne in ba za ka halarci abin da ake ba sai ka bar wajen ka tafiyarka idan an gama sai ka dawo amma kana wajen kana halarce ba za ka je ka saurari abin da ake na ilimi ko darasi ko karatun alkur'ani ba to gaskiya saboda Allah wannan ba daidai bane ya saba wa kuma abin da ya kamata na je wani gari a can abin nan arewa maso gabas naga har doka ma suka saka saboda irin wannan lalatar da mutane suke musu wani masallaci ne na ahlus sunna za a fara katuna suna wannan sanarwa cewa doka tana nan duk wanda ba zai shigo cikin masallacin ne saurari katun nan ba to ya ba haraban nan saboda mutane sai su cika haraba alhazan birni da 'yan kasuwa da sauran talakawa suna ta cin tsire suna shan shayi suna cin balangu suna fira wani lokaci har suna yi masu karatun hayaniya ana jiyo hayaniya su su kuma da cikin masallacin 'yan tsiraru da su da malamin su suna yin karatun sai kuma ran da aka zo ana magana addini kuma wannan da yake zama a waje kullum bai karatu kuma yake zai sa baki wani irin fitina kenan muke ciki jama'a Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa idza hadara فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة yace idan mutum yana zaune a cikin makaranta sai ya zama yana cikin ɗakinsa ana taron karatu bai fito ba to kada ya fito daga ɗakin nashin yana da wata larura da ta zaune da shi a ciki sai in larura ta kai ta kawo ya fito wala ya taraddadu ilaihi ma hudurihim ko kuma ya dinga ya dinga shiga yana fita ana ganin shi ya sauko daga bene ya koma ya shiga ya fita ana jin fita da shigarsa yana buga waya yana wane ne wala yad'u ilayhi ahadan kuma kai dinga gayyatan kowa ya ce su zo wurin shi su ga daki su fira ana karatu aw yakhruju minhu ahadan aw yukhruju minhu ahadan ko kuma ya fidda wani daga ci wala yatamashsha fil madrasati kada mutum ya dinga yawo a cikin makaranta aw yarfa'u sautahu ko ya dinga daga murya bi qira'atin saboda yana karatu aw takrarin ko yana bita aw bahsin ko yana bincike raf'an munkaran ya dinga daga murya yadda zai zama abin ya zama abin kyama yana cutar da wani a san wani ko muraja yake ta hadda to duk sai ya damu kowa a aka yi gwadon hali da murya wadda take ta dace da al'ada da mutunci aw yugliqu babahu aw yaftahuhu bi sautin ko kuma bude kofa da rufewa zai dinga budewa yana rufewa da karfi yadda zai dinga iz'ajin mutane ko ringin din waya sai zama yana iz'ajin mutane yana cutar da mutane wani hau zalika da makamancin wannan shine kamar ringin din wani ko waya yake bugawa sai ya damu kowa ya dinga daga ihu yana daga murya kamar yana kiran sallah lima fi zalika kullihi min isa'atil adabi alal hadirina wal humqi alaihi domin kana yin haka to akwai cin mutuncin mutane da nuna taladabi gare su da nuna musu cewa kai wawa ne zaka shiga aji ko makaranta ka garka makofa garam in zaka fito haka in ka buga waya ana jiyo ka daga nesa ringin ɗinka is very disturbing and very abin nan haka abin nan mara kyau mara jin daɗin mara jin mara daɗin ji da sauransu irin waɗannan ladubba na rashin tunani to kakka zama kana yin su malai ce ra'aytu ba'dal ulama'i wal qudati naga wasu malamai da wasu alƙalai al'ayan wasu shahararru wasulaha mutanen kirki masu nagarta yushaddidun nakira ala insanin faqihin suna tsananta wato abin nan annakir inkari ga mutumin da yake malami mai karatu marra fil madrasati ya wuce ta cikin wata makaranta wakatar darsi ana cikin karatun ma annahu kana qayyiman bi maridin tare da cewa fa shi an bashi kulawa ne da wani mara lafiya fil madrasa a makarantar qaribin a kusa da wajen qaribin lil mudarris kusa da malamin wa kana fi hajatin lahu amma kuma yana da bukata zuwa gare shi kaga wannan tsanani ne ma suke nuna wasu kana da kai baka zo makarantar ba amma za ka je ka siyo wani mara lafiyan ka magani sai ka zo ka ratsa cikin mutane ko ta kusa da su a ganka ce to wannan ma abin kyama ne duk da kana da uzuri ya kamata uzurin naka kai ya sa ka zama baka da tunani ko fasaha abin da ya kamata ka yi sai ka bi ta inda ba za su ganka ba domin ana ganin wani da wani da ya kamata su shiga makaratun amma ba sa shiga to zai cire wa mutane kimar abin zai sa mutane shubuhoyi da sauransu alhamisu ladabi na biyar da cikin ladubban zama a makarantu musamman na wakafi Allah ya shtagila fiha bil mu'asharati was suhba kada mutum yana zaune a cikin makaranta ɗalibi wanda aka bashi wurin zama kuma ya shagaltu da abokantaka da zaman fira mu'ashara wata ke ta rashin ta rashin abin nan ta rashin tunani aw yarda min sakaniha ko ya zama abin da ya dame shi game da zaman makarantar bisikati wal hazabati abin da ya dame shi shine asikka abin da zai samu shine asikka wato bukatar shi wal hazabati da abin da zai ci hayye kiba ya zama cin shi kawai da bukatar mai zai samu na riba wani dan kasuwancin shi da yake ko wata yacciwa to shi ita ce damuwar shi ba asalin karatun ba kare zama wannan shine damuwarka bal yuqbilu ala sha'anihi za ka tsaya ka tunkari al'amarin neman karatu wata hasilihi da tara shi wa ma buniyat almadarisu lahu da ƙoƙarin kiyaye mutuncin abin da aka gina makarantun don shi wa ya ƙa'u al'ishirata fiha jumlatan za ka yanke zumunta da zaman fira ga baki ɗaya zaman fira ko abokantaka ko wani abu na yayi ka fita batun shi li'annaha tufsidul hala wannan yana ɓata halin rayuwarka ta ɗalibi wato dayyul ma'ala kuma zai lalata ma makomaka kamata kaddama kamar yadda ya gabata a baya wallabibu yace mai hankali almuhassilu wanda yake kokarin tara abin da ya kamata na ilimi yaj'alul madrasata manzilan zai dauki makarantar ne a matsayin wani masauki ya qadi watarahu ya zauna tsawon shekaru ya biya bukatarsa ta neman ilimi minhu daga makarantar sun mayar tahilu anhu sannan ya tafi cikin duniya ma'ana ya zama kana da focus kana da lissafin iya shekarun da zaka yi a wannan makaranta ka koyi abin da zaka koya kamar yadda ɗalibin da zo makarantar boko ya sani cewa in ya zo semester takwas zai yi ko goma ko shekara shida ya san abin da zai koya ya san da ya gama tafiya zai yi da haka wannan kwanakin wannan shekarun yana kokari ya gaya istiglalin su yadda ya kamata to kaka zo na kawai ka shantake baka san me ya kawo ka ba baka san ina zaka je ba baka san yaushe zaka gama ba kawai kai dai kana zaune kana rayuwa kawai kamar rayuwar dabba kamar rayuwar ragon layya wanda bai saran da za a yanka shi ba ina fata mun gane wannan jama'a don haka ka zama kana da tsari akan me ya kawo ka me zaka yi yaushe zaka gama yaushe zaka tafi fa'in sahaba man yu'inuhu ala tahsili maqasidihi in ka samu aboki abokin zama wanda zai taimake ka wajen samun wannan abu da kake so ka samu na ilimi wa yusaiduhu ala takmili fawaidihi wanda zai taya ka cika fa'idojin ilimin wa yunashituhu ala ziyarati talabi wanda zai sa maka nishadi akan ƙara ƙaimi wajen neman ilimi wa yukhfidu anhu ma yajiduhu min ad-dajri wan nasabi wanda kuma zai rangwanta maka ya rage maka abin da kake ji na gazawa ko wahala ko shan wahala mimman yusa ubidinihi ya zama kuma an amintu da addininsa wa amanatihi an amintu da addinin wannan aboki naka da amanarsa wa makarimi akhlaqihi an amintu da halayensa na kirki fi musahabatihi a wajen tarayyar da za ku yi da shi fala ba asa bi zalika to babu laifi a ce wannan abokinka ne na kirki mutumin kirki mai addini mai ilimi mai hali nagari wanda za ku taya juna ku taimaki juna ku ƙari juna ku rage wa juna damuwa bal huwa ahsanu kai wannan shine abu mafi kyau ma ya zama kana da aboki irin wannan na kwarai idan kana nasihan lahu fillahi wanda zai maka nasiha game da Allah ghaira la'ibin wala lahin ba mai wasa ko ko ko ba'a da raha da shirme da surutu kawai ba wal takun lahu anafatun ya zama kuma kana da competitive mind kana da izza kana da tunani na munafasa na competition min adami zuhuril fadilati ma'a tulil muqami fil madaris kana kokarin kar ya zama ka zauna zaman banza tsawon shekaru kuma baka san abin da ka koya ba kar ka sake ka zama kana da ka zauna kawai baka lissafa me ka koya shekarun da kai me ka iya ina ka fito ina zaka je kar ka zama haka ka zama kana da kokarin lissafa abin da kai da kuma ganin abokan karatunka shin kana tafa tare da su ko sun baka a baya wa musahabatil fudala da ƙoƙarin zama da mutanen kirki min aliha daga cikin waɗannan mutanen makaranta wa tukarriru sama'i wa takarruri sama'i durusi fiha da ƙoƙarin maimaita abin da kaji na karatu a makaranta wa taqaddumi ghairihi alayhi bi kasrati tahsil da ƙoƙarin yin lissafin ya akai su wani suka fi ni iyawa me suke yi wanda ba na yi wani irin kula da katu suke wanda ni ba na kula da shi kai ƙoƙari ka zama kana da duka wannan ainihin damuwa tare da kai don ka iya abin da ya kawo ka wal yutalib nafsahu kulla yomin bilistifadati bilistifadati ilmin jadid ka dinga ba wa kanka assignment ka dinga horar da kanka kullum akan samun karuwar ilimi sabo in ka zauna a darasi ko ka shiga library kai bincike ko aka shiga tattaunawa yi kokari ka dinga analysis din to me na karu da shi yau wace sabuwar fa'ida na samu wannan wurin da na zauna wuri ne da na samu karuwar fa'ida ko koyaya wa yuhasibha ala ma hasalatu ka dinga yi ranka da zuciyarka lissafi na keke da keke akan abin da ka samu fihi cikin makarantar liya'kul liya'kula muqarrarahu fiha halalan dan ya zama abin da kake ci na zaman ka a wurin da sha da suturar da kake amin ma'ana da wurin zaman ya zama kana cin halas ne zaman da kake dan an ce ne a zauna a yi ilimi don ba ka yin ilimin ba halas kake ci ba bainal madarisa wa auqafaha domin su makarantu da waƙafin makarantu lam tuj'al li mujarradil muqami ba yi shi kawai a wajen wurin zama gama gari ba wala li mujarrad ta'abbud bis salati was siyami kal hawani ba wai an yi su ne kawai dan sallah da azumi kadai kaman sauran wuraren ribati sune al hawaniq ko al hawaniq ana karantawa da kafin ko da kafin turkiya ce asalinta wato wurin da za a bada shi kawai wurin sallah ne da azumi ba a yi shi don ilimi ba to su makarantu ba haka bane bal su bari dai su makarantu an yi su ne litakuna mu'inatun ala tahsilil ilmi wa tafarruj lahu dan ta taimaka wa dalibai akan samun ilimi da kuma zaman dirshan wajen neman ilimin wa tajarrudi an shawagil da rabuwa da sauran ababen da ke shagaltawa fil autani a garuruwa fi autanin ahali a inda iyayenka da ƴan uwanka da sauran al'ummarka suke kana da shagulgula kana da wurin fira zaka je ɗaurin aure zaka je suna jana'iza abin nan za a je gaisuwar abin nan sirkai za a je wata ziyara da sauransu ka san wane wane ya san ka kun ga kun gamu da wane za ku gaisa to wannan za su dinga shagaltar da kai ba za ka yi abin da ya kamata ba lokaci na wucewa to a sanadiya haka sai ka tashi daga nan wurin ka je wata makaranta ka zauna inda dirshan karatun ka zo yi kawai cikin yan shekaru kaɗan ka samu abin da za ka samu ka ƙara gaba wal aqari da zama kusa da makusantanka ba wal aqilu Mala ya ce, Ka gani shi mutum mai hankali, ya alamu anna abrakal ayyami, ya sani cewa ranaku mafiya albarka a rayuwarsa, yawmun yazdadu fihi fadilatan wa ilma. Su ne ranakun da zai samu ƙarin falala da ƙarin ilimi a rayuwarsa, to waɗannan ranaku sun fi kowaɗanne ranaku albarka, wa yuksibu aduwahu min aljinni wal insi karban wa gamma wanda idan ya samu ƙaruwa makiyan shi daga cikin aljanu shaidanu da shaidanun cikin mutane su kuma su ji bakin ciki su ji damuwa wannan kalma da ya kawo anna abraka ala sigati af'ala daga al daga daga al albarka albaraka to wannan gaskiya wannan ma'aunin kuskure ne a sarfu domin fi'ilin daga baraka ne baraka yubariku mubarakun albarakatu to fi'ili ruba'i irin wannan ba a mishi sigatu a tafdil ala wazani af'al ana yi masu sulasi ne kamata ya a ce anna ashaddal ayyami baraka ko aktharal ayyami barakatan shine abin da yake daidai a ainihin ka'ida ta sarfu wallahu alam Allah ya gafarta mana gaba ki daya kamata ya ce wal aqilu ya'lamu anna aktharal ayyami barakatin yawmun yazdadu fadilatan anna aktharal ayyami barakatan ko ashaddal ayyami barakatan ko a'alal ayyami barakatan ko wani abu makamancin haka wallahu a'lam malam yace as-sadisu na shida an yukrima ahlan madrasati ahlal madrasati allati yuskinuha yaskunuha yana da gaskiya abin da yake wajibi akan ka ya kai dalibi da kake kwana a makaranta ko a hostel ko a wani ciskadi ko a wata tsangaya ka dinga girman mutanen da suke rayuwa a wannan waje tun daga malaman da ɗaliban sa'o'inka da wanda suka wuce ka da wanda suke na ƙasa da kai bi ifsha'i salami ta hanyar yawaita sallama duk wanda ka ganshi ka mishi sallama ko ka ka ka miƙa mai hannu ku gaisa ka zama kana cikin wato yaɗa sallama wa izharil mawaddati wal ihtiram da bayyana musu kauna da girmamawa ka zama kana kaunar su suna kaunar ka kana girmama su kuma suna girmama ka kar ka rena na gaba da kai kar ka dinga gaba da lunkufarci da kin alheri wani ma ka ga wai sallama ma yayi dan uwan shi musulmi dan uwan shi ahlus sunna dan uwan shi dalibi wai ta gagara saboda wani rigima ko wani rashin fahimta kuma kamantansu wayar alahum haqqal jirati wasuhba kuma dole ka kiyaye musu wato haƙƙin makwabtaka shine aljira wasuhba da haƙƙin abokantaka wal ukhuwati fi dini da haƙƙin ƴan uwantaka a cikin addini wal hirfa da haƙƙin sana'a ɗaya kuke ta neman ilimi li'annahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullabu domin su ne masu ɗauke da ilimi su ne masu koyan ilimi su ne ɗaliban ilimi wa yataghafala an taqsirihim dole kuma ka dinga kau da kai ka zama mai haƙuri da kau da kai daga takaita wasu ko gaza wasu ko rauninsu karka ce duk wanda ya maka kayan kara sai ka mai da ice kai ba ka da haƙuri kai fitinanne ne kai da abin da aka faɗa ma sai ka mayar duk wanda ya maka ba daidai ba sai ka mashi ba daidai ba karka zama haka ka zama kana da haƙuri da kau da kai akan abin da wani ya maka wa yaghfiru zalalahum ka dinga gafarta wa zamiyarsu kurakuransu wa yasturu auratihim kuma ka dinga suturta al'aurarsu wato laifukansu da gazawarsu da aibobinsu karka je kana yada wani ai kaza ne wani na fitsarin kwanci wani yana da kaza wani yana da kaza kaza wani ai kaza kaza karka je kana da irin waɗannan wa yashkuru muhsinahum hakanan kuma duk wanda ya kyautata maka a ciki ya san maka abincin shi ya koya maka karatu yana mutunta ka ya sai maka kaza ko ya baka bashin kuɗi ka dinga mutunta shi kana gode ma alherin da ya maka wai ta jawazu an musi'ihim wanda kuma ya munana maka daga cikinsu sai kuma shi kuma sai ka ka yi ainihin wato ka yi haƙuri da shi ka yi haƙuri ka kau da kai daga musi'u wanda ya munana maka cikinsu wa idza jitama'a qalbuhu fala yantaqil min ghairi hajatin idan zuciyarka ta saba hankalinka ya kwanta sorry na yi tsallake fa in lam yastaqirra khatiruhu idan hankalinka bai kwanta da makarantar ba lisu'i jiratihim saboda mummunan makwabtaka mutanen wurin ba su da kirki kasa kasa sabawa da rashin kirkin su wa khubsi sifatihim suna da munanan halaye aw li ghairi zalika ko dan wani abu makamancin haka falyartahil anha to me kun ka tsaya kai ta gulma ai ta fitina da kai ai ta rigima yau ai sulhu gobe gun yan sanda gobe gun director jibu gun wane gun coordinator gun liman gun wane ne da a ta rigima da kai irin wannan rigiman to sai ka bar makaranta sai ka koma wani waje sai ka transfer ka tashi ka bar musu wajen su ga baki daya ka koma can wani waje ina fata muna ganewa shine yake cewa sai ka sai ka tashi sai ka sai ka bar wajen falyar tahil an hasaiyan kana mai neman fi jam'i kalbihi wa istiqrari khatari kana neman ina zaka samu hankalinka ya kwanta irin mutanen da zaka iya zama da su wa idza jtama qalbuhu fala yantaqil idan ko hankalinka ya kwata da na makaranta to karka batta min gairi hajati in ba da bukata ba fa inna zalika makruhun wannan abin ki ne ka bar wannan makaranta ka koma waccan ka bar wannan ka koma waccan limubtadi'ina jiddan abin ki ne kwarai ga wanda suke masu koyon karatu a karan farko haka ko da yara ne ina abin da iyaye suke yau ka sa yaro a wannan makaranta ya yi tam ɗaya ka cire shi kamar da shi waccan waccan baka gamsu da ita ba bayan tam biyu ka sake canza mashi wannan duka tashwishi ne ga yara duk makarantun yara iri ɗaya ne ka bar su kawai su yi a wuri guda inda yake convenient inda yake da proximity da kake so wa ashaddu minhu karahatan karahiyatan mafi tsananin kuma abin da aka fi ki tanaquluhum min kitabin ila kitabin ka dinga canza littafi ka fara koyon wannan ka bari ka koma wancan ko ka fara koya gun wannan malami ka bari ka koma gun wancan kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a baya fa innahu alamatun wannan alama ce a ainihin wato a alamatu dajri wal la'ibi wa adamil falahi alama ce ta ad-dajr wato rashin hakuri da wasa da rashin tsira zai wuya mai haka ya tsira a cikin ilimi to za mu saurara a nan saboda ƙurar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah nake cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh